إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddar numfashinmu zuwa wannan yammaci yau tara ga watan ramadana lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari fudu da arba'in da shida kuma yau tara ne ga watan uku lissafin miladiya shekara 2025 Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na mus'ab bin umair da ke kofar gabas cikin garin azare domin ci gaba da tarjama ma'anonin alkur'ani yadda muke karatu cikin suratul baqara muna addu'a malaman da suka wallafa wannan littafi Allah ya haskaka kabarinsu kuma ya nauye mizanin ayyukansu gobe kiyama ko kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi za mu tashi aya ta 29 yadda Allah maɗaukin sarki ya ce wallabi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
الله ما دوكاكين سركي هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ubangiji ta'ala shine ya halitta muku duk abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya sun mastawa ila sama sannan ya daidaita a birbishin al'arshi wasawahunna saba samawat sai ya daidaita su ma saman sama ne guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah maɗaukakin sarki masani ne ga dukkan kuma duk abin da ka gani Allah maɗaukakin sarki masani ne a kare shi ya Allah ya ce ala ya alam man khalaqa huwa al-latiful khabir Allah ya san wato man khalaqa abin da ya halitta wa huwa samiul Allah maɗaukakin sarki ya san abin da ya halitta duk abin da Allah ya halicce to ya san shi daki daki yawa to Allah madaukakin sarki shine ya halitta muku duk abin da kuka gani a cikin duniya don ku ji daɗi ku bauta ubangiji an halatta muku dabbobi na ni'ima ku yanka su wasu ku hau ku ci don ku ji daɗi sannan kuma ku bauta wa Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fafi hada a cikin haka dalalatun ala annahu ta'ala ibtada bi khalqil ardi Allah madaukin sarki shine ya fara halittar ƙasa awwalan da farko thumma khalaqa samawati sab'an sannan ya halicci sama ma bakwai wa hadha sha'anul bina wato farko Allah madaukin sarki ya fara da halittar ƙasa ne ƙasa aka fara halitta min a cikin wata sura Allah ya ce da da ƙasa da sama duka a tare suke waje daya fafatakana sai Allah ya raba su cikin suratul anbiya'i yace wayalla kafirai ba sani bane cewa sama da ƙasa da duk a hada suke sai Allah ya raba su kuma ya sanya babu abin da zai rayu sai da ruwa saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa idh qala rabbuka
وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض كليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
gabanin mu fassara wannan ayar fafi sahih al-bukhari ya tabbata cikin sahih al-bukhari anna ibn abbas su'ila an hada an tambayi abdullahi dan abbas dangane da haka Eh, an tambaye shi dangane da haka fa ajaba sai ya amsa bi annal arda khuliqat qabla as-sama'i cewa ƙasa ne aka fara halitta kafin nan sama an fara halittar ƙasa ne sannan sai aka halicci sama haka kuma ya tabbata wa kada zakara ibn abi hatim wa ibn mardawaihi fi tafsiri hadhihi al-aya al-hadith alladhi rawahu muslim wan nasa'i hadisin da imam muslim da nasa'i suka rawaito shi fi tafsir a cikin tafsiri aidan kuma du min riwayati ibn jurayd daga riwayar dan jurayd an abi huraira daga abi huraira qala yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadayya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rike hannayena faƙale ya ce khalaƙallahu turbata yau masabti Allah ya halarci ƙasa ranar asabar wa khalaƙal jibala fiha yau ahad sai ya halitta mata duwatsu a cikin ƙasan ranar ladi irin wannan ranar wa khalaƙar shajara fiha sai ya halitta mata bishiyoyi a cikin ƙasar yau masnaini ranar litinin wa khalaqal makruha yawm thulatha sai aka halicci abin ki ranar talata wa khalaqan nura yawmal arba'i sai aka halicci haske ranar laraba kila dan an halicci haske ran laraba shi yasa zaka ga mutane da yawa in za su fara abu sai su ce sai ran laraba ko sun yi sabon gida za su tare sai su ce sai ran laraba duk ranar da ka tare babu laifi ba lalle sai ran laraba ba tafa'ulan da suke suna neman fata ne wa bassa fi haddawa ba yawmal khamis Allah ya watsa kuma dabbobi masu dundike a ban kasa ranar alkhamis wa khalaqa adam ba'da al-asr yawmal juma'a Allah ya halicci annabi adam bayan sallar la'asar ranar juma'a min akhir sa'atin min sa'atil juma'a ƙarshen sa'a daga sa'a ta juma'a fa fiha bainal asr ila al maghribi tsakanin wato la'asar zuwa magariba wannan hadisi ne min gara'ibis sahihi muslim wa qad takallama alaihi ali ibn al madini malamin bukhari yayi magana akan wannan hadisi wal bukhari da bukhari wa gair wahidin minal huffadi ba ɗaya daga cikin huffadan hadisi sun yi magana wa ja'aluhu min kalami ka'ab suka ce wannan magana ce ta ka'ab wa anna aba huraira inna ma sami'ahu min kalami ka'ab al-ahbari abu huraira ya ji ne daga maganganun ka'ab al-ahbari saboda haka Allah madaukin sarki yace wa idh qala rabbuka lil mala'ikati kuma kafkatina lokacin da ubangiji ta'ala ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa mamayi a bankasa jagora shugaba qalu suka ce ataj'alu fiha may yufsidu fiha yanzu ka sanya wanda zai yi barna a cikin kasa wa yasfiku dima su zubar da jina ne dacin an kawo su halittu suka yi ta yaki suka yi ta kashe junansu to mala'iku sun san haka suka ce in za a saka wanda za su kashe juna su zubar da jina ne su ta fada wani hannu nusabbihu bi hamdika alhali muna tsarkake ka ta hanyar gode maka wani ƙaddisu laka muna tsarkake ka ai mu ya kamata ka sa ƙala sai Allah ya ce inni a alamu ma la ta alamu ni na san abin da ba ku sani ba Allah maɗaukin sarki yana ba da labarin baiwar da ya yi wa bani adam ɗan adam lalle Allah ya yi baiwa ɗan adam yake cewa zai sanya yake gaya wa mala'iku cewa zai sanya shugaba jagora khalifa a ban ƙasa shine kama aka ce udkurka tuna ya muhammad id qala rabbuka lil mala'ikati yayin da ubangijinka ya gaya wa mala'iku ya labarta musu cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa ay qauman yakhlifu ba'dhum ba'dha ni zan sanya khalifa a ban kasa mutanen da sashi suke maye wa sashi karni bayan karni jama'a bayan jama'a tawaga bayan tawaga saboda haka Allah madaukin sarki sai ya faɗa ka su kuma mala'iku ba fito na fito suka yi wa Allah ba ba wai rashin biyayya ce ya sa suka ce ga su ba ba hassada ce ta sa suka ce ga su ba a suna da masaniya ne an taɓa kawowa wasu a duniya sai suka yi ta faɗa da junansu suka yi ta zubar da jini to shi ne suke ganin cewa to su a jarraba su ma sai Allah ya ce a ni na san abin da ba ku sani ba akwai abin da na sani wanda ko ba ku sani ba to sai Allah maɗaukin sarki don ya gwada musu cewa ya san abin da ba sani ba sai ce
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa allama adam al'asma a kulla ubangiji ta'ala ya sanar da annaba adam musammayat sunaye ga baki ɗaya sunan kowane abu da aikinsa in ya ce wannan alƙalami ne sai ce amfaninsa ana rubutu da shi wannan tawada ce ita ce ake ɗosanowa a rubutu da ita in ya ce wannan fartanya ce ce sai ce noma ake da ita malama suka ce da yanzu ba a kawo wani abu na yanzu a zo da annabi adam zai gaya maka ya ce wannan kaza ne kuma ga aikinsa don allah ya sanar da shi musammayat duk abin da ake ambata sunansu da kuma aikinsu tun ma'arabahun alal mala'ika sannan aka bujiro da su ga mala'iku waɗannan abubuwa faƙala sai Allah ya ce da su an bi'o ni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin waɗannan abubuwan wanda aka sanar da annaba adam ko mala'iku ku bani labari miye waɗannan in dai ku masu gaskiya ne cewa ku ne kuka fi cancanta da a shugabantar da ku ƙalo suka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka la ilma lana illa ma allamtana ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanashe mu innaka antal alimul hakim lalle Allah kai alimun masani ne hakimun kuma mai hikima ne cikin duk abin da ka san'anta suka tsarkake ubangiji suka mai da ilimi zuwa gare shi ƙala sai Allah ya ce ya adamu ya kai annabi adamu an bi'uhum bi asma'ihim ka ba su labarin sunayensu waɗannan abubuwan ba su labari falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da ya ba su labarin sunayensu ƙala sai ya ce alam a kullakum ashe ban gaya muku ba ne inni a alamu gaibar samawati wal'au aini na san gaibin gaibin abin da ke cikin sammai da ƙasai duk abin da ya faku cikin sammai da ƙasai na sani wa alam ma tubduna na san abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma abin da kuke boyewa duk abin da kuke bayyanawa na sani mala yace wasahihu annahu allamahu asma'al ashiya kullaha abu ingantacce manzo Allah Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa gabaki daya Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa da sunan da aikin duka sai Allah ya sanar da shi ya ce ga su saboda haka da ayyukansu da sunayen duka Allah maɗaukin sarki ya sanar da shi da ilimi ne kenan aka ƙalubalanci wato mala'iku da ilimi ne Allah ya fifita annaba Adam akan mala'iku inda Allah ya ce wa allama adama kenan da ilimi ake ɗaukaka da ilimi ne ake ɗaukaka ya tabbata cikin hadisi an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamah mu'mine za su haɗu ran tashin alkiyama wa yaquluna su ce lawis tashfa'ana ila rabbina nama mu je mu nemi ceto a wajen ubangijinmu fa ya'tuna adam sai su je wajen annabi adam fa yaquluna su ce anta abun nasu kai ne baban mutane khalaqaka Allahu bi yadi Allah ya halitta ka da hannunsa kaga duk wannan falala ne wa wa asjada lakal mala'ika kuma Allah ya sanya mala'iku su san su maka sujada wa allamaka asma'a kulli shay'in kuma Allah ya sanar da kai sunan dukkan komai fashfa lana ila rabbika ka nema mana ceto ka roƙa mana ceto don ubangijinka hatta yuri hana har mu huta min makanati na haza a wannan makanin bigiran da muke faya kulu sai ya ce lasto hunaka lasto hunaka faya kolo sai ya ce ba ni ne da wannan matsayin ba wa ya zukuru zambahu sai ya ambaci zunubinsa fa ya stahayi sai ya dukunya ya ce eto an bi'uni sun faɗi labarin an bi'uni bi asma'i man aradtuhu alaikum ayyuhal mala'ika alqa'iluna ataj'aluna fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima suka ce annabi adam yace to ku bani labarin waɗannan abubuwan mana ku bani labarin su ku da kuka ce ku ne kuke tsarkake ubangiji yanzu a sanya wanda za su yi barna a ban ƙasa in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne na'am mun fassara falamma an ba'ahu qala ya adamu anbihum bi asma'ihim falamma an ba'ahu yayin da ya ba su labari bi asma'ihim da sunayen duka qala alam aqul lakum yace ashe ban gaya muku bane inni alam ghaibas samawati wal ard Allah na ni Allah na san abin da ya fako a samai da kasai wa alam wa tumdunu ma kuntum taftun kuma na san abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke ɓoyewa Allah maɗaukin sarki ya san abin da suke bayyanawa da kuma abin da suke ɓoyewa kaga da ilimi ne Allah maɗaukin sarki ya fifita annabi Adam akan wa akan mala'iku to har yanzu in kana so ka ɗaukaka sai ka je ka yi ilimi da ilimi ne ake ɗaukaka ba da jahilci ba al'ilmu yarfa'u baitan la imada lahu والجهل يهدم بيت العز والكرم ilimi yana ɗaukaka gidan da ba shi da wani asashi ba shi da foundation gidan talaka sai Allah ya ɗaukaka ilimi ilimi sai ya ɗaukaka gidan jahilci kuma yana ƙasƙantar da gidan buwaya da karamci saboda haka neman ilimi abu ne mai amfani neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa walna lil mala'ikati
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأضلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙulna sai muka ce ya Adamu wa ƙulna ya Adamu sukun an tawa zaujikal janna kafin nan wa yi ƙulna lil mala'ikatis jido li Adama muka ce mala'iku ku yi sujada ma annaba adam fasajadu duk sai suka yi sujada sujadar da suka yi wa annaba adam kamar an mayar musu ita alƙibla ne kamar yadda aka ce musulman duniya su kalli ɗakin ka'aba su yi sujada nan ne alƙiblarsu domin ma aka ce mala'iku ku yi sujada a annaba adam fasajadu sai suka yi sujada illa iblis a ba sai iblis ne ya ƙi wasu takbara ya yi girman kai wa kana minal kafirin daman ya kasance cikin kafirai wa hadhihi ayatun wa hadhihi karamatun azimatun minallahi ta'ala li adam wannan darajantawa ne girmamawa ce mai girma daga Allah wanda Allah ya yi wa annabi adam Allah ya yi wa annabi adam baiwa ta yadda mai ya ba da labarin cewa Allah ya ce mala'iku su yi masa sujada mala'ikun duka suka yi masa sujada saboda haka mala'iku duka suka yi masa sujada iblis shi kuma ba mala'ika ba ne yana cikinsu ne to amma sai ya ƙi ya yi ta wurin kai ya ce ana khairun minhu ya ce ai na fi shi alkhairi shi ka halitta shi da tarbaya ni kuma ka halitta da wuta inda shi iblis ya ƙi yin sujada saboda haka ya ƙi yin sujada ba annab adam saboda mi saboda girman kai kuma dama haka allah maɗaukakin sarki ya tsara girman kai kuma idan mutum yana da girman kai to ba zai shiga aljanna ba menene girman kai baqarul haqqi wa gamdin nas in gaskiya da kuma wulakan mutane ya tabbata cikin hadisi ingantacce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin wanda akwai daidai da ƙwayar zarra na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba waƙar kana fi kalbi iblisa min alkibiri kuma a zuciyar iblisa akwai girman kai walkubri akwai kafirci wal'inadi da taurin kai duka a zuciyar iblis Allah ya ba shi umarni amma sai ya ƙi sai Allah ya ce wa kana minal kafirin daman ya kasance cikin masu bijirewa ay minal asina masu saban Allah wa qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi ibtada Allahu khalaqa iblisa ala al-kufri wa dhalala wa amila bi amalil mala'ika Allah maɗaukin sarki daman ya halicci iblisa ne akan shi daman kafiri ne da kuma ɓata amma sai ya sa shi yana aiki aiki irin na mala'iku fasayyarahu Allahu ila ma ibtada'ahu alaihi daga bisani kuma sai Allah ya mai shi inda Allah ya halicce shi don haka min al-kufri daga kafirci وكان من الكافرين قال بعض ال... نعم يجي وكان من الكافرين أي وسار من الكافرين بسبب امتنائه سيكسن كافري سبودا حنوى كنين سجدا ديوى النبى آدم وسي الله يجي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة muka ce ya kai annabi adam kai da matarka hawa'u ku zauna a gidan aljanna wa kula min ha ragadan haifu shi itun ku ci a yalwace duk abin da kuka gani a gidan aljanna ku ci a yalwace wala ta ƙaraba hadhihi shajara kada ku kusanci waccar itaciyar waccar bishiyar an toge kar ku ci ta fatakuna min zalimi idan kuka ci za ku kasance azzalimai fa azallahu mashaytanu shaytan bai gushe ba ya gusar da su an ha daga barinta ya sanya su suka ci daga barin aljanna kenan fa'akharajahuma mimma kana fi ya fitar da su daga inda suke ciki wa qulna sai muka ce ihbitu ihbitu ba'dukum li ba'din adu ku sauko ƙasa sashin ku da sashi za su gaba da sashi walakum fil ardi mustaqarrun kuna da mazauni wajen zama a ban ƙasa wa mata'un ilahin da kuma wato mata'an ilahin da dan jin daɗi zuwa wani lokaci kaɗan ya ƙula ta'ala ikhbaran amma akarama bihi adama Allah ya mana ba da labarin yadda ya karrama ɗan adam annahu amaral mala'ikata bis sujudi ya umarci mala'iku su masa sujada fasadadu duk suka sujada illa iblis banda su iblis wa innahu wa annahu abaha lahul janna يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا shine sai ƙarshe ce wa ƙarif tulifa fil jannatin lati uskinaha adam a hiya fi sama'i aw fil ardi malamai sun ƙari juna sani wai aljannan nan da aka zaunar da annaba adam a ciki a sama take ko a ƙasa ne wasu suka ce a sama take wasu suka ce a ƙasa take Allah ya ce wala ta ƙarba hadhihi shajara kar ku kusanci wannan itaciyar kar ku yadda ku kasance ta amma shaidan ya zo ya ta musu wasu wasu ya ce hal adullukum ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla bana nuna muku shari'a ta kulli ba ba za nuna muku ainihin wato shari'a bishiya ta dawama ba in kuka ce za ku dawama ba wa mulkin layabala da mulkin da bai karewa to haka suka ce to haka da ya ruɗe su suka ci wannan suka rasa abin da suke nema na dawama ɗin aka ce to su sauko ƙasa Allah ya ce da su ku sauko ƙasa sashin ku ku gaba da sashi to sun sauko ƙasa suka dawo suka ci gaba da rayuwa suka yi ta hayyafa har shi ne suka kai yanzu wato al'ummarsu ne wannan duk 'ya'yansu ne inda kake kallo a duniya duk 'ya'yan annabi adam da hawa ne Allah maɗaukin sarki ya datar da mu ina ga anan za mu dakata sun Allah kai mu gobe sai mu ɗora wanda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum
yana halatta